ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من هدوى a wannan dare na juma'a a wunin alhamis sha tara ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara a shekara ta 2025 miladiya a wannan gari mai albarka cibiya ta kasuwanci ta wannan ƙasa mai albarka mai daraja jamhuriyar Nijar a wannan masallaci mai albarka masallacin zamzam wanda ɗaya daga cikin manyan attajirai wanda Allah ya nufe shi da alkhairi ya samu damar ginawa wato alhaji sale fatanmu Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan masallaci ya zamo karɓaɓɓe a wajensa wanda ya gina wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya yi masa tukwici da gidan aljanna ubangiji ya cika masa alkawarin da ya yi na cewa duk wanda ya gina masallaci don Allah ko da kuwa kamar shekar tsuntsu ne Allah zai gina masa gida aljanna kamar yadda ya tabbata cin hadisi ya uwa matashiyar tattaunawar mu a gurguje za mu ɗan kai kawo ne game da waɗansu ayoyi guda biyu a cikin suratul tauba wato faɗin Allah maɗaukakin sarki ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ألا من جرمان دوكك yana magana akan hidimar masallaci da masu hidimar masallaci yalla ce ma kana lil mushrikina ba zai taba yiwa ba ga mushrikai ay ya'muru masajidallahi suraya masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufri alhalin su ne wa kansu da kansu shaidar kafirci imma bi lisanil hali wa imma bi lisanil maqal sai Allah ce ulaika domin irin waɗannan habitat a'maluhum ayyukan su sun riga sun gama lalacewa wa fin nari hum khalidun kuma a wuta za su dawwama in sun je lahira Allah ya tsare mu to wannan bangare na farko kenan wanda Allah subhanahu wata'ala ya kore su ya nesanta su daga hidimar masallaci ba ma za ta yi su ba in ma sun yin to wata hikima ce ta Allah aikin ba zai zama karɓaɓe ba to sai kuma bangare na biyu sai Allah ya ce inna ma adatu hasrin wa qasr tarfa'u al-mubtada wa tarfa'u al-khabar kaɗai ya amuru masajidan lahi waɗanda suke raya masallatan Allah man amana billah su ne waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar lahira imani na gaskiya wa aqama sala kuma suke tsaye da sallah wa ata zakka kuma suke bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba sa tsoron kowa sai Allah fa'asa ula'ika ayyakunu min al-muhtadin tabbas waɗannan su ne shiryayyen bayi domin kalmar asa kamar yadda Imam Katada yake asa min Allah wajiba duk inda Allah yake asa to yana nufin tabbas ba kamar asa bace ta larabci ga magari wanda zai iya yiwa a zai iya yiwa a'a shi Allah in yace asa kaza to tabbas ne kamar yadda yace asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna tabbas ubangijin ku zai ji kanku amma fa idan kuka koma kafirci to shi kuma Allah zai koma da ci gaba da yi muku azaba to waɗannan ayoyi yana da kyau a ce mu bi su gaba gaba mu ga me suke kunshe da shi na darasi kuma me suke bayani me suke koyarwa dan ayi me kuma suke hani dan a bari na farko dai mu sani cewa tauhidi shine abin da dan shi Allah ya halicci kowa kowa annabawa manzanni mala'iku sama ƙasa dukkan sauran halitta Allah ya halicce su ne dan tauhidi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa'anna tufakun wannan abin da ake gaya muku game da Allah ku sani fa shi Allah shine ubangijin wanda ya halicci komai kuma babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi dan me ake ɗauki hankalinku kuma yace wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin komai sannan kuma shine mai sa ido akan dukkan komai cikin halittar da Allah subhanahu wata'ala ya a wannan duniya daga bangon sama ta ɗaya zuwa ƙasa babu halittar da ta kai mutum da aljan daraja a cikin mutane aka samu annabawa aka samu manzanni aljanu ku abokan rayuwar mutane ne an halicci mutane daga abin da Allah ya gaya mana na farkon halitta annabi adamu da kuma abin da ya biyo baya to haka nan an halicci aljanu su kuma da tartsatsi na wuta khalaqal insana min salsalin kal faqar wa khalaqal janna min marijin min nar Allah subhanahu wata'ala yace mun halicci dan adam daga falsal yumbu wanda ya bushe ko aka dafa shi da wuta kalfakhari ya zamo kamar ɓangori abu mai tsotso tukunya ce kasko ne tulu ne da sauransu wannan shine asalin halittar ɗan adam Allah ya halicci annabi adamu daga taɓo ya mai da taɓon nan ya zamo yumɓu sannan ya gasa shi sannan abin da ya biyo baya biyo baya me hikimar gaya maka asalin halittar annabi adamu don ka san asalinka bahaushe yake sanin asali ya sa kare ya ci alli idan ka san asalinka daga ƙasa ne to duk wata ɗaukaka da Allah zai baka a duniya kar kai ɗagawa ƙasan nan dai gata nan kana ganin taka ta ake yi ba komai bace ba ƙasan nan kai ne wanda in ta taɓa ka za ka je ka wanke saboda ba ma ka san ta taɓa ka to amma ka sani asalinka kenan min haka laƙanakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga cikinta muka fito da ku kuma cikinta za mu mayar da ku kuma cikinta za mu sake fito da ku karo na biyu to shine saƙon gaya mana me asalin ɗan adam sannan malamai suka ce abu na biyu don allah ya nuna mana isa da iyawa ita ƙasa matacciyar aba ce to amma daga ita kuma aka halicci ɗan adam aka raya shi abinda wannan yake nuna maka Allah cikin ikonsa yakan samar da mai rai daga mara rai to sannan shi kuma aljani Allah ya halicce shi daga wuta wanda ita wuta daman yana daga cikin ɗabi'ar ta lalatawa shi yasa Allah madaukin sarki yake gaya mana wutar jahannama la tubqi wa la tadhar ita ba ta wanzarwa kuma ba ta bari batawa take yi to dan mu san cewa asalin 'yan adam ƙasa ce an yi haka dan a nuna musu isa da iyawa kuma dan a sa musu tawali'u asalin aljani wuta ce dan a gaya maka dukkan gara da barnar da kaga aljanu yayi ba abun mamaki bane domin asalin halittarsa sinadari ne wanda yake mai barna sai dai tare da haka ubangiji yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa cikin aljanu akwai mutanen kwarai cikin aljanu akwai bayin Allah salihai cikin aljanu akwai masu wa'azi wa istarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa la tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allahi وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين to waɗannan halittu guda biyu na mutum da aljan da Allah ya sanya su a doron ƙasa Allah ya ce bai halicce su dan komai ba sai dan su yi tauhidi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu ba ban halicci mutane ba sai dan su yi min bauta abdullahi dan abu yace illa li wahidun fa tauhid hiya al ibada Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su kadaita shi da bauta domin kadaita Allah da bauta din shine kashin bayan ibada kishiyar haka shine shirka tauhidi yana da falaloli shirka tana da illoli tauhidi dan shi aka halicci bayi dan shi aka saukar da littattafai dan shi aka aiko manzanni tauhidi shine farkon da'awar annabawa kuma shine tushen addini dukkan annabawa akan sa suke ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من حقت عليه الضلالة فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ce mun aiko kowace annabi da manzo da saƙon a bauta wa Allah kuma a nisanci bautar wani abin bautar da ba Allah ba wannan a dunkule kenan wanda kuma Allah ya yi fashin bakin wannan ayoyi daban-daban in ka koma suratul a'raf in ka koma suratul shu'ara duk waɗannan ayoyin sun yi maganganu ko surorin sun yi maganganu akan da'awar annabawa daki-daki ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ملوردك يا إخوة duk inda zaka ji annabawa suna faɗa da mutanensu to akan tauhidi ne kaga dai haƙuri na annabawa ba wanda ya kai su kaga dai sanin ya kamata irin na annabawa ba wanda ya su kaga son zaman lafiya irin na annabawa da yawansu an kashe wa ka ayyin min nabiyin qutil a wata qira'ar qatal innal ladhina yaqtuluna innal ladhina yaqtuluna innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم duk ba akan komai annabawa suka yi wannan sa'in sa da mutane ba har ta kai da yawa suka rasa rayuwarsu sai akan kadaita Allah magana akan tauhidi magana ce mai matukar muhimmanci ma'ana magana ce akan manufar Allah ta halitta duk wata gwamnati da ka sani idan ta zo takan ce ga abin da ta sa a gaba manufofin da take so ta tabbatar masu amfani da kuma kore marasa amfani to fa idan da zaka ce me manufar gwamnatin Allah shine tabbatar da tauhidi me abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya kawar shine shirka to yanzu dan Allah akwai manufar da ta kai wannan kenan babu me manufar dukkan wani annabi zuwansa duniya shine dan ya tabbatar da tauhidi me abin da kowane annabi ya zo duniya don ya yaƙa shine shirka sashi wannan abu ba ƙaramin abu ba ne ba shi yasa za mu ga a kan tauhidi Allah tare da rahamarsa da jin ƙansa da aka saba masa akan tauhidi aka ƙi ai tauhidin aka yi shirka sai da ya kifar da duniya dukanta ya shafe ta kisar annabi nuhu shaida ce akan haka ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce mun turo annabi Nuhu zuwa ga mutanensa ya shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi a kan tauhidi amma da suka bijire suka ƙi Allah tare da rahamarsa da jin ƙansa amma sai da ya cika duniya da ruwa ya halakar da kowa da kowa da haka wannan yake nuna maka tauhidi ba karamin al'amari bane ba kuma ka kalli lokacin da annabi nuhu ya ɗauka yana yin wa'azi akan tauhidi shekara dubu ba hamsin abdullahi dan abba zai ce wannan iya shekarun wa'azi ne ba mu san shekarun da ya ba kuma kan ya fara wa'azi domin annabawa ba da an haife su suke fara wa'azi ba sai sun ɗau wasu shekaru sun balaga balaga ta hankali balaga ta jiki to sannan sai Allah madaukakin sarki ya musu baiwar annabta sai ya aiko su zuwa ga mutane falamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin yayin da ya isa balaga da Allah ya ce atainahu sai muka bashi hukman hukunci mana annabta kenan wa ilman kuma mai muka yi masa wahayi sai ce wa kadhalika kuma irin haka ne najzi almuhsinina muke yi wa sauran annabawa takayya na in sun kai shekara ta balaga wanda kowa da irin tasa to kuma sai mu ba su annabci da manzanci to annabi nuhu ba san shekara nawa ba kafin ya balaga a bashi manzanci amma dai shekarun manzancin kadai na wa'azi dubu ne ba hamsin shi yasa malamai suka ce ba annabin da ya kai nuhu dadewa yana wa'azi kuma nuhu akan tauhidi yayi wa'azinsa farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa ba za ka taɓa ji a cikin wa'azin annabi Nuhu da Ƙur'ani ya kawo mana magana akan sallah ba magana akan azumi ba magana akan zakka ba tare da cewa duk akwai su to amma ba a tsallan baɗaki a tafi azumi zakka hajji sai an fara da me tauhidi domin in an yi haka duk sallarka duk azuminka duk zakkarka in baka da tauhidi aikin banza kake Allah ba zai karɓa ba Allah baya karɓa hadisi ya tabbata cikin sunan na Imam Tirmidhi wata rana na Aisha take hira da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta tuna da wani dattijo daga cikin dattawan Makka mutum ne mai wadata amma fa kafiri ne mushriki ne yana yawan kashe dukiyarsa wajen taimakon mutane sunansa Abdullahi ibn Jud'an Aisha ta ce da Annabi Abdullahi ibn Jud'an kana fil jahiliyyati yasilu rahima wa yut'imu al-masakina azalika yanfa'uhu nana ta tambaya annabi tace abdullahi dan jada'ana tun kafin zuwa musulunci yana taimako yana ciyar da abinci yana kaza shin wannan zai masa amfani a lahira sai manzo Allah ce la yanfa'uhu ba abin da zai masa saboda Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin wajalnahu ba'an mansura duk abin da waɗanda ba su da tauhidi suka aikata na ayyukan alheri a duniya Allah zai biya su ne a duniya in an je lahira ba abin da zai musu sai wuta أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من ذلك لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين من ذلك سبب ديدي درانا لا بتبى توحيدي با بتبى تبتر ودى الله ربوبية دا ألوهية با kaga bai ce rabbi ubangiji na kaga ya tabbatar da rububiyya idfir li khati'ati yawma din kuma ya tabbatar da uluhiyya to bai taba yin haka ba da ka hattara duk abin da zaka yi kafin ka tauhidi ya riga tauhidi yana da matukar muhimmanci ya yan uwa da shi Allah yake karba in babu shi Allah baya karba da shi Allah yake gafartawa in babu shi Allah baya gafartawa ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi ne kudusi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya kai dan adam ba za ka taba bauta min ka sa ran samun rahamata ba face sai na gafarta maka ni ba ruwana ban damu ba sai ce la ya ibn adam ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana sama' da zunubanka za su kai tun daga ƙasa su taɓa sama thumma laqitani la tushriku bi shay'an amma ka zo min ba shirka la ataituka bi qurabiha maghfira to ni kuma zan gafarta maka amma aka fi to bil ak inda za ka zo da duk cikin duniya na lada amma ka zo da shirka wallahi Allah ba zai karba ba ya tabbata shi ma a hadisin muslim hadisin abu huraira shi ma hadisi ne kudusi ubangiji subhanahu wata'ala ce ana agana shuraka'i an shirki ni na fi karfin a hada ni da duk wanda ake hadawa wajen aiki man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda yayi aiki in ya hada ni da wani a ciki bana so in ji Allah daka ya ɗan uwa babu wani alkhairi a duniya sama da tauhidi babu wani sharri a duniya sama da shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wa man yushrik billahi fakannama kharra min as-sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin fahiq anza allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake tsoro sama da shirka a kansa da al'ummarsa yana faɗa a cikin addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarinka daga in yi maka shirka alhalin ina sane kuma ina neman gafararka daga abin da ban sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abin da na fi jiya muku tsoro ita ce karamar shirka ba ma babban ba karamar annabi ce ina jiya muku tsoronta yace domin karamar shirka wanda ita ce riya tana ɓuya a cikin al'ummata kamar yadda bakar tururuwa take ɓuya a cikin duhun dare akan bakin dutse a ƙarƙashin ƙasa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ko sun ce sun yi imani in ba kai wasa ba sai ka rinka ganin shirka tsalli tsalli a cikin ayyukansu shi yasa annabi ya rinka koyar da mu shirka hatta ta lafazi wacce sau da dama takan fita daga bakin mutum ba tare da ya sani ba wata rana wani daga cikin sahabbai yana tattaunawa da yahuda wani ba yahude ya ce madalla da ku yahudawa ba don matsalar kuna shirka ba kuna cewa uzairu dan allah ne sai ce kuma madalla da ku musulmi ba dan kuna shirka ba sai ce ya muke shirka sai ce kuna cewa sha Allahu wa sha Muhammad Allah ya so Muhammadu ma ya so da manzo Allah ya ji wannan ya tabbatar da abin da ya bayu da ya faɗa gaskiya ne musulmi suka yi kuma kuskure ne sai manzo Allah ya ce la taqulu sha Allahu wa sha fulan bal qulu ma sha Allahu faqat kar ku sake cewa Allah ya so wani ya so ku ce Allah ne kadai ya so azza Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tahlifu bi abaikum kada ku rinka rantsewa da iyayenku man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse rantse da Allah ko ya ja baki shiru ko annabi ba a rantsa da shi na rantse da alfarma annabi da yau musulmi ba sa faɗa na rantse da kasunan abubuwa da yawa to da ka ya ƴan uwa lallai lallai in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za a karantar da su waɗannan abubuwa don su nisance su to mu muka fi cancantar a karantar da mu mu san su don mu nisance su domin mu muka fi cancantar mu jahilce su ba sahabbai ba sun sun rayu da annabi sun sun rayu a zamanin da wahayi yake sauka da dumudumin sa Allah yake wa alamu anna fikum rasulullah ku sani ku fa a cikin ku akwai manzo Allah mu a cikin mu ya akwai manzo Allah ne babu sai dai sunnarsa to in dai wanda ya rayu a zamanin annabta lokacin saukar wahayi ga shiga annabi amma ana ce masa bar kaza shirka ce yi kaza shine tauhidi to kai na yau kai ka fi cancantar a gaya maka haka amma zai baka mamaki da yawa daga cikin musulmi in ana magana akan tauhidi tauhidi sai su ga kamar an mai da hannun agogo baya ina ai wannan shine gaban agogo magana akan tauhidi da girman falalarsa magana akan shirka da hadarinta tauhidi yana da alaka da masallaci ta kai tsaye domin shi masallaci shine cibiyar tauhidi shine sansanin tauhidi shi yasa Allah da zai magana akan gina masallaci sai da ya fara dukan shirka ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajidallah ba zai taba yiwa mushriki ya raye masallacin Allah ba wani zai ce to ba rami ne ya kawo rami mushrikai suna gina masallaci ne yi mutanen makka lokacin da suka gina ka'aba a shekara ta 35 bayan hijira me suke bautawa gumaka da suka gina ka'abar kuma sai suka cika ta da gumaka gumaka 360 da haka mushriki yana iya gina masallaci amma matsalar yayi aikin banza shi masallaci bai dace da shirka ba masallaci wajen tauhidi ne shi yasa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ya fatihu makka ya shigo garin makka shi kuma farkon abin da ya fara shine fitar da gumaka daga ka'aba ku ga kishiyoyin juna gina masallaci da shirka buɗe masallaci da kore ne shirka to yanzu tsakanin mutanen makka da manzo Allah waye gina masallaci waye raye masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi duka biyun yayi domin wancan ginin da suka yi da shi a ciki shi ma yayi contribution da shi aka ɗauki bulo da shi aka yi ginin to amma matsalar su kuma ba su gini na biyu ba shine tsarkake masallaci daga shirka wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar to da ka Allah subhanahu wataala ce bai kamata ba ga mushrikai su gina masallaci malamai suka ce kalmar ma kana korewa ce domin ma nafiya ce an gane ko korewa to korewa a yaren malaman usuli fiqh iri biyu ne akwai nafiyu sifa akwai nafiyu fi'ili kore aiki a ce karkayi ko ba ka an gane ko karkayi shine kore aiki amma ba ka yi wannan kuma kore sifa ce to a ka'ida ta malaman usulul fiqh suka ce nafyu sifa aw kadu min nafyil fi'li ba ka yi yafi a ce karkayi domin cikin karkayi akwai tuhuma kenan za ka yi amma ana cewa karkayi amma cikin ba ka yi akwai yabo kore maka abin ake kwalkwata daman ba ka yi kamar wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah daman baya yi ma kana Allah li yudliakum ala al-ghaibi daman baya yi nafyu sifa ce sama da a ce Allah ba zai yi ba wannan shi nafyu fi'ili ne to anan da Allah ya ce ma kana lil mushrikina ba zai yi ba ma ga mushrikai su ba sifar su bace ma'ana ba wai ganin ido ba za su yi ba in ma sun yi Allah baya so Allah ba zai karba ba to shi abin duk da kai wanda Allah bai karba ba daidai kake da wanda bai ba an gane ko to kaga wannan yake nuna mana ashe mutum zai iya yin aiki kuma a ce bai yi ba saboda ne saboda bai cika sharadin aikin ba shi yasa hadisin Khallad ibn Rafi wanda aka fi sani da musiu salati masallaci ya shigo fa yayi sallah amma annabi ya ce baka yi ba ma'ana in haka kake sallah to da kai da wanda bai sallah ba duk sunan ku daya to amma bai yi sallah ba yayi amma tunda bata cika sharuɗa ba da ita da wacce ba a yi ba duk daya da haka Allah ya ce mushrikai ba za su yi ba malamai suka ce abu na biyu Allah yakan iya ba wa mushriki dama ya gina masallaci kamar mutanen makka amma ba zai karɓa ba to ashe kenan shi musulmi wanda zai yi ginin masallaci dan Allah ya karba masa dole ya kiyaye tauhidi tun a farko ikhlasi yi dan Allah yi dan tabbatar da manufar Allah ta tauhidi to wannan kuma ba sai gina masallaci ba ko ma wani aiki zaka yi haka ake bukata wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu din قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين وأمرت أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني ذاك يا أنقوى دق أبن دزامي فرقو مكلو إخلاصي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت wa ana awwal muslimin to kuma da wannan zaka gane hatta a cikin musulmai ko wanda suke tuciyar musulunci a yau akwai mutanen da suke gina masallatai amma masallatan su karshe suna zamowa wallahi sansani ne na shirka sansani ne na shirka masallatan da zaka ga an zo an manna hotunan shehunnai manya manya wanda wannan shine asalin tarihin shirka a cikin al'ummar duniya Abdullahi dan Abbas yana fassara fadin Allah kanan nasu ummatan wahida yace abinda Allah yake nufi da mutane sun kasance da akan turba daya yace ana nufin daga zamanin Annabi Adam zuwa zamanin Annabi Nuhu shekara dubu ne karni goma ne duk karni shekara ɗari ne yace to a wannan lokacin duk babu shirka a cikin al'umma amma daga baya sai shirka ta shigo to ta yaya shirkar ta shigo shine Allah ya mana tsokaci a cikin kisa annabi Nuhu an koma bautar ya gusa da ya kuka da nasara waye ya gusa waye ya kuka waye ya nasara salihan bayi ne shehunnai ne mutanen kwarai ne amma daga baya sai shedan ya zuga mabiyansu bayan mutuwarsu suka fara yin hotunan su suka kawo hotunan dakunan bauta tun ana kallon su a gefe a yi sallah har aka dawo su ake kallo a yi sallah har aka dawo su ma ake yi wa sallah to wannan shine sanadiyar da Allah ya turo annabi Nuhu wa qalu la tagharunna alihatakum wa la tagharunna waddan wa la suwa'a wa la yagufa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira daka kaga shirka kokari take ta kama masallatai a lokacin da tauhidi kuma yake kokarin ya gina masallatai dan yayi ne dan ya kafa sansanin tauhidi to amma dole ne dukkanin wanda zai gina masallaci wanda ginin masallaci malamai suka ce iri biyu ne al'imara alhisiya da al'imara ma'anawiya akwai gina masallaci wanda ido ke gani akwai gina masallacin da ido baya gani gina masallaci da ido ke gani samar da filin gina bulo da bulo har gini ya kammala wannan imara hisiya to sannan akwai al'imarar ma'anawiya shine yin abin da Allah yake so a yi a cikin masallacin na bauta da kaɗaita shi wannan imara ce ma'anawiya duka waɗannan guda biyun za mu ga annabawa sun buga misali a cikin aiwatar da su Allah ya ce inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin farkon ɗakin bauta da aka yi a duniya shine na makka shine baitullahi al-haram ka'aba waye fara gina ka'aba malaman tarihi sun yi sabani akan waye fara gina Ka'aba wasu malamai suka ce da kun faye kuna aka samar da Ka'aba Allah ya samar da Ka'aba tun ba kowa a duniya da kun faye kunu Ali ibn Abi Talib yace da Allah ya ce awwala baitin ɗakin farko ba yana nufin ɗakin farko na kwana ba a'a ɗakin farko na bauta ɗakin farko na bauta to da ka masallacin farko a tarihin duniyar musulunci kai duniyar samuwar bil adama ma a doron kasa shine masallacin Ka'aba wasu malaman suka ce mala'iku Allah ya turo suka gina to kaga idan mun dauki ra'ayin cewa Allah ne ya gina Ka'aba da kumfa ya kunu ya nuna maka gina masallaci farko aiki ne nawa Allah yoso da dama Allah yakan yi abu tare da nasa ya bambanta da na kowa amma dan ya koyar da mutane su yi koyi kamar yadda Allah duk lokacin da zai faɗi hagu da dama yana farawa da ina ne dama to manzo Allah ya nuna mana mu rinka farawa da dama dan mi koyi da Allah da annabi ya je zai yi safa da marwa Allah da zai faɗi dutsen safa da marwa sai fara da safa kafin ya faɗi marwa da annabi ya je zai yi sa'ayi sai fara da safa sai ce nabda'u bima bada Allahu bihi za mu fara da abin da Allah shi ma ya fara da shi wajen ambato ma'ana Allah yakan yi abu dan akwai faya tare da naka daban nasa daban laisa kamithlihi shay' to amma idan ya tabbata a tarihi kamar yadda malaman tafsiri da tarihi sun faɗa Allah ne ya gina Ka'aba da kun fa yakunu to yana nuna mana ne mu gina masallatai ashe ba wani wanda ya girmi ya gina masallaci bal ma gina masallaci babbar daraja ce irin abin da muke cewa da Hausa ko da kudin ka sai da rabanka zaka samu da yawa daga cikin attajirai wasu Allah bai musu wannan arzikin ba yana da gidaje a kaza a kaza duk kasashen duniya yana da gida amma bai taba gina masallaci ba to wannan abin ka tausaya masa ne ma'ana Allah bai zabe shi da wannan aikin ba idan muka dauki magana ta biyu mala'iku ne suka gina masallaci mala'iku mun san su waye ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru kiramin barara to in mala'ika zai gina masallaci tare da tsarkinsa kai ka fi cancanta ka gina masallaci dan baka kai shi tsarki ba dan kai ma ka samu tsarki to sai mu dawo tarihin annabawa Allah ya gaya mana uban annabawa Ibrahim shine leburan farko da ya gina masallaci da hannunsa wanda Qur'ani ya faɗa wa iz bawwa'na li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud wa iz yarfa'u ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim annabi ibrahim shugaban masu tauhidi shi ya gina ka'aba ɗansa annabi isma'il ya taya shi babban darasi lokacin da ibrahim yake gina ka'aba da ɗansa isma'il abin da suke roƙo suke wa allah magiya shine ya karɓa wannan yana daga cikin alamar da ake gane mutum na ƙwarai ne baya ruɗuwa da aikinsa ya fi ruɗuwa da allah ya yi min ya karba shi yasa abdullahi dan abba zai ce da Allah zai sanar da ni ya karba aiki na kwaya ɗaya tak yace da bukata ta ta gama biya aka ce saboda mai tare da kana da ayyukan da yawa yace to ai saboda Allah yace baya karba sai daga mai tsoron sa in yace ya karba to ya shigar da ni cikin masu tsoron sa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin shi yasa ɗaya daga cikin magabata in ban manta fa Fudayl ibn Iyad ko Abdullahi dan Mubarak ko ne daga cikin su in yazo dawafi sai ya fashe da kuka sai a ce me yasa sai ce ku kalli wannan daki Allah shi yace ya nuna wa Ibrahim wajen gina shi shi ya turo shi a wani kaulin na malamai mala'ika ya taso Ibrahim a gaba ya kawo shi har inda Ka'aba take ya nuna masa yace to ga inda Allah yake so ka gina masa daki a wani kaulin na malamin tarihi suka ce wata iska ce sunanta alhajuj Allah ya turo ta ita ta rako annabi Ibrahim birnin Makka da ta zo ta yi shara a filin wajen ta kaɗewa wajen ƙura domin Ka'aba lokacin da aka yi ruwan tufa na ruwan tufa na ya rusa ta abin da ya rage kawai shine kufai nata to sai aka turo annabi Ibrahim wannan iska ta zo ta share masa ta nuna masa wajen ta ce to ga wajen nan nan Allah yake so ka gina masa ɗaki kaga dai Allah ne ya sa shi kuma ya zo yana yi kuma yadda Allah ya ce domin duk abin da annabi Ibrahim yake mala'ika yake gaya masa a dora bulo a waje kaza a yi kaza a yi kaza to amma tare da haka Ibrahim yana yi wa Allah magiya Allah ka karba Allah ka karba to shine wannan daga cikin magabatan yake cewa wannan ya nuna maka ba wanda ya san Allah kamar annabawansa yanzu in kai ne saboda wargi tunda Allah ya ce kai kaza sai ka ce to ai nayi dole ya karba ina baka san waye Allah ba kalmar dole babu ita a cikin kamusin mu'amala da Allah farkata irin abin da zaka ga wasu daga cikin mu suna yi saboda rafkana mutum ya sallah ce ai mun miƙa ta to wanda kai kana jin ka miƙa ta to kuma za a iya cewa an dawo ma da ita ba shi kenan ba da haka mu yi taka tsantsan mu san da wa muke magana Allah ba abin wasan bayi bane ba da haka dukkan wanda ya aikin alkhairi to abin da ya fi zama wajibi a gare shi ya dawo ya tarar rashin Allah ya nema masa magiya ya karba shi yasa magabata idan azumin watan ramadana ya wuce shi wata shida suke yi suna bin a ramadanan su da addu'a Allah ka karba Allah ka karba shine sakon yarfa'u ibrahimul qawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna Allah ka karba wa wanda ya wannan aiki aikinsa da dukkanin sauran musulmi Allah karka sa rabon riya a cikin ayyukanmu Allah ka raba mu daga son zuciya ka raba mu daga shaidan cikin dukkan abin da muke aiwatarwa na ibada to sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce su mushrikai su ne wa kansu shaida da shirka ko dai shaidar da su da kansu za su fito su faɗa da bakinsu ko shaidar da ayyukansu za su tabbatar musu da ita kaga mutum ya gina masallaci an dawo ana shirka a cikin masallacin tare da Allah ya ce masallaci wajen ibadar Allah ne kar a hada Allah da kowa kar a kira Allah tare da kowa kira na ibada a cikin masallaci amma za mu ga da yawa daga cikin masallatan mu kamar yadda nake faɗa a yau ko masallatan wasu daga cikin musulmai sun zama sansani na yada shirka Allah ya kiyaye Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir lalle waɗanda suke raya masallatan Allah kama daga kan mala'iku kama daga kan annabawa kama daga kan sauran salihan bayi za ka samu suna bawa tauhidi mahimmanci kaɗaita Allah gujewa sanyawa Allah kishiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma suna tsayi da sallah wanda damun shi masallaci an gina shi ne dan a kadaita Allah kuma mafi girman ayyukan kadaita Allah bayan kalmar shahada shine tsayi da sallah da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je garin Madina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bako dan gudun hijira yana neman mafaka da iyalansa amma annabi bai yi tunanin samar wa da kansa gidan zama ko iyalansa ba sai da ya fara samar da masallaci me wannan yake nunawa saboda shi masallaci in dai za a yi abin da ya kamata a cikinsa to ya fi gidajen kwana mahimmanci dan shi masallaci yana gina al'umma ne sahabbai su ne mafi tsarki da mafi darajar al'umma a tarihin duniya in ka cire annabawa a ina suka yi karatu a ina suka samu tarbiyya daga masallaci masallaci yana canja masu shan kwaya su dawo su zama waliyan Allah masallaci yana canja mushrikai su dawo su zama masu tauhidi masallaci yana canja 'yan ta'adda su dawo su zama mutanen kirki masu son zaman lafiya mu duba tarihin sahabbai kafin zuwar addinin musulunci duk wannan nau'in na mutane da na faɗa duk akwai a cikinsu shaye-shaye akwai ta'addanci akwai shirka akwai kai ƙololuwa akwai rashin tausayi da rashin imani sama da duk wanda kake tsammani domin yau duk wani ɗan ta'adda da ka sani a duniya wani yake wa ta'addancin baya wa kansa amma su fa sahabbai a zamanin su mutum yana kashe ɗan da ya haifa ƙarshen ta'addanci kenan yar da suka haifa su haƙa rami su binne ta da rai kaga zuciya ta kai ƙarshe wajen ƙeƙashewa yau ba za ka taɓa samun wani shugaban 'yan ta'adda ya yi wa 'yarsa haka ba duk da ana samun waɗanda suke tsafi na kuɗi a ce sai sun yi sacrifice su kawo yarsu ko su kawo mahaifiya to wannan zaka ga yadda muke gani a talabishin zaka ga ko an ce mutum ya kawo yarsan ko me a fim zaka ga baya so baya jin daɗi dole yake yi amma su sahabbai a wannan lokacin kafin zuwa musulunci suna yin wannan abun kuma sun ɗauke shi ba komai ba saboda tsabar ƙeƙashewar zuciya da rashin imani irin na wancan lokacin amma musulunci ya zo ta hanyar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja tunaninsu suka koma waliyan Allah suka zo koma zaratan bayi suka koma nagartattun bayi suka koma ƴan uwan juna suka koma shugabannin yada aminci da zaman lafiya a cikin al'umma to shi yasa malamai suka ce masallaci ita ce jami'a farko ta wayar da kan mutane ita ce jami'a farko ta shiryar da al'umma ta saita al'umma ta yakar dukkan ayyukan ta'addanci ta kawo dukkanin wasu ayyuka na ci gaba da zaman lafiya da nagarta domin idan muka koma tarihin musulunci babu abin da annabi bai yi ba a cikin masallaci nauyin waɗannan abubuwan shi yasa malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan muhimmancin masallaci da tasirin masallaci wajen gina al'umma da gina tunanin al'umma da haka idan muna son wannan muka koma muka karanta za mu ga abubuwa da dama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da masallatai wajen isar da waɗannan sakukuna a cikin al'umma masallaci shine wajen da saboda darajarsa da kimarsa da martabarsa za ka zo ka tarar da duk mutane sun zauna mutum ɗaya suke sauraro kuma mutum ɗayan nan ba yana nufin ya fi kowa ba banda masallaci babu inda za ka je ka tarar da dukkan nau'in mutane suna wajen kuma kowa ya nutsu yanzu akwai wajen da duk kuɗinka baka isa ka je ba saboda ba masu kuɗi ake nema a wajen ba akwai wajen da duk iliminka ba za ka je ba ba masu ilimi ake nema a wajen ba kila masu mulki kadai ake bukata a kila nan kawai masu kuɗi ake bukata ba a bukatar masu mulki a kila nan kadai sarakuna ake bukata a kila nan kadai yan siyasa ake bukata amma a masallaci ne zaka zo ka tarar da a sahu daya ga sarki ga shugaban kasa ga profesa ga talaka ga soja ga dan sanda kowa yana zaune kuma liman duka ake sauraro kuma kowa daga cikin mutanen nan da suka tattara a masallaci kowa akwai saƙon da zai ɗauka ya tafi da shi in ɗan siyasa ne ya zo sallah a hudubar juma'a zai ɗauki saƙon da zai je isar da shi a ɓangaren siyasa in soja ne ya zo masallaci a hudubar juma'a zai ɗauki saƙon da zai je kai shi barikin sojoji in ɗan kasuwa ne ya zo masallaci a hudubar juma'a akwai saƙon da zai ɗauka ya kai kasuwa in uba ne akwai abin da zai sashi a cikin tarbiyya in ɗa ne akwai abin da zai sashi a cikin biyayya ga iyaye in ɗalibi ne akwai abin da zai masa amfani a rayuwarsa ta ilimi to wannan yana nuna maka muhimmancin masallaci yana tara dukkan mabambantan mutane kuma ya ba su sako kuma kowa ya tafi ya je yada a duniya to sannan yana daga cikin muhimmancin masallaci wannan ta fuskar addini ta fuskar rayuwa ban san ba ko kun gwada amma mu a Najeriya mun sha lura duk yaran da aka zo aka yi masallaci a unguwarsu to in Allah ya yarda in iyayen waɗannan yaran suka yi amfani da masallaci wajen tarbiyyar ‘ya'yansu to za ka samu waɗannan yaran su suke zamowa daban a cikin al'umma ku lura da kyau idan ana shaye-shaye a waje da an gina masallaci za a daina ba sai ka zo ka ce masu shaye shayen su daina ba guduwa za su yi saboda masallaci korar su yake kamar kai ne ka kunna maganin sauro da hayaki ai ba sai ka ce sauro tafi ba da ya ji ƙanshin ya san wannan wajen ba na zama bane zai gudu to haka nan duk wata gurɓatacciyar aƙida in dai za a gina masallaci kuma a yi amfani da masallacin wajen yin abin da ya dace na koyar da gaskiya to wallahi za ka samu ma'abutan wannan aƙida sun gudu bari in ba ku sata ansa ɗaya akwai mummunar aƙida ta shi'anci ta zagin sahabbai wallahi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba mu a kano za ka tarar da unguwa akwai 'yan shi'a sun yi dandazo a wajen amma ana gina masallaci za su gudu ba sa zama inda masallaci yake masallaci korarsu yake to haka abubuwa da yawa na barna ku lura da kyau in dai aka zo aka gina masallaci to da an gina da waɗannan abubuwan za su gudu wannan yana nuna maka amfanin masallaci a rayuwarmu malamai suka ce la'alla sirrin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk lokacin da aka yi kiran sallah to shedan guduwa yake yi saboda guduwa har tusa yake yi to masallaci kuma za a kira sallah sau nawa sau biyar to da haka da shedanin aljani da shedanin mutum duk lokacin da aka ce hayya ala sala ko Allahu akbar Allahu akbar guduwa suke yi to shi yasa za ku ga yaran da suke rayuwa makotan masallaci in dai iyayensu za su rinka alakanta su da masallaci duk salloli biyar a zo da su kuma ana kiran sallah a unguwarsu to shedanci yana guduwa daga wannan yankin daka lokacin duk da aka yi muku masallaci ba karamin gata aka yi muku ba abin da ya dace shi ne ku kuma ku yi abin da ya dace limamai su tsaya su karantar da al'umma su yada da'awar musulunci a buɗe halakoki na karatun qur'ani a buɗe kwamitoci wanda za su yi aikin da ya kamata kwamitin masallaci ya rinka sulhu a unguwa in an samu sabani in matan aure ne a unguwa suka samu sabani da mazan su kan su tafi gidajensu su zo unguwa su kawo ƙaran mazajensu a masallatai su kuma dattawan masallaci su kira irin waɗannan mazan a sasanta a yi sulhu yara ne marayu aka samu a unguwa ya zama kwamitin masallaci shi yake lura da wannan yara ne a unguwa ba sa zuwa makaranta kwamitin masallaci yana kallon irin waɗannan yara ya ba sa zuwa makaranta me damuwar in iyayensu suna nan a kirawo iyayen ya wani ɗanka baya zuwa makaranta me ya faru a ji dalili in abu ne wanda za a taimake shi a taimake shi in abu ne wanda yake na sakaci a ja kunnensa a ja hankalinsa to matukar za a yi haka za mu ga al'umma za ta ci gaba da samun albarka da ci gaba duk wani mutumin kwarai da ka sani a tarihin duniyar musulunci inda ya samu nagartarsa shine alaka da masallaci ka karanta tarihin imamu ahmad dan hanbali imamu ahmad maraya ya tashi bai da mahaifi mahaifinsa ya rasu yana karami amma mahaifiyarsa take ba da labarin irin yadda ta yi masa tarbiyya ta ce idan aka yi kiran sallan farko tun yana yaro bai balaga ba za ta tashi ta yi alwala ta tashe shi ta yi masa alwala ta kawo shi masallaci ta aje shi tun liman bai zo ba tun yana yaro karami ta ce to haka in an idar da sallah za a yi karatu a masallaci tun yana yaro fa bai san karatu ba amma ta ce ita za ta zauna ta jira ta tilasta masa ya zauna ya saurara tun baya fahimta to wannan shi ya mai da imamu ahmad ya zama imamu ahmad wanda kai ma ana buƙatar ƴaƴanka su ma su zama imamu ahmad muna buƙatar irin imamu ahmad da yawa ɗaya bai ishe mu ba to sannan a duniyance ku tambayi masana kima da darajar fili masu sanin kuɗi da kima da darajar fili yana daga cikin abin da yake sawa fili yayi daraja a samu ne masallaci a unguwa da an gina masallaci a unguwa to darajar filin unguwar ƙarawa take saboda albarkar masallaci wannan mu an ɗariƙin tajruba ta hanyar gwaji mun samu irin wannan da yawa a kano shi yasa za ku ga ko gwamnati ce take so ta yanka filaye farkon abin da take fitarwa akwai filin me masallaci saboda unguwar ta daraja saboda akwai mutane masu hankali da nutsuwa wanda idan suka zo za su sai fili a unguwa farkon abin da suke kallo shine ne wajen ibada da makota wanda wannan abin yana da tasiri a musulunci ba wai ka damu da ka gina gida ba a suwaye makotanka kuma yaya ibadarka abdullahi dan abbas yace an samo wannan a karkashin fadin matar fir'auna iz qalat rabbi bin li indaka baitan fil janna matar fir'auna lokacin da Allah ya nuna mata ya turo mala'ika ya mata albishir abinda ta roƙa sai ta ce Allah ka gina min gida sai ta ce a wajenka sannan a aljanna aljanna waje ne mai daraja manzo Allah ce la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha inda ɗayan ku zai aje bulalarsa aljanna fa kimarsa da darajarsa ta fi duniya amma wannan ba shi ya ruɗe ta ba sai ta fara cewa Allah a wajenka sannan aljanna shine ibnu abbas ce ikhtaratil jara qabla dari ana kallon waye makoci kafin a gina gida da me zan yi makotaka kafin gina gida to da yawan masu hankali sun ɗauki wannan ka'idar idan mutum zai gina gida yakan ga suwaye makota domin sau da dama makocin ka sai kai kauta sau da dama sai ka gina gida ya kai ya kawo amma babu tasiri na ibada ƙarshe gidan sai ya zama kamar makabarta so da kai masallaci yana amfanan mu a duniyan mu yana amfanan mu a lahiran mu da haka ya uwa masu albarka da wannan zan yi kira guda biyu wanda shine abin da zan cika magana ta da shi kira na farko shine shugabannin da za su jagoranci masallaci to lallai su aiwatar da masallaci ta hanyar da ta dace mawadata sukan yi iya abin da Allah yake hore musu na sanya dukiyarsu ba dan ba sa jin zafinta ba suna ji amma saboda Allah ya haska musu kuma suna son lada sai su zo su kashe kuɗi kuɗin da kai da ka gani ka san ba ƙananan kuɗi ba ne wajen gina masallaci ku kalli wannan masallacin wannan masallaci ko shakka babu tun da muka taho nake kallonsa kamar hulata za ta faɗi wata hikimar Allah dan Allah ya nuna min masallacin da aka zo ina ta tsammanin za a tsaya mu shigo na sai da aka cewaya muka ta wata baya ma'ana Allah ya nuna min in ƙare wa masallacin kallo wallahi a wannan zamanin zamanin da rayuwa take da wahala kuɗi suke da wahala ake jin daɗin kuɗi mutum ya fitar da irin wannan kuɗi ya wannan masallaci kai ka san sai wanda Allah ya nufa da rabo yanzu kun ga wuta tana ɗaukewa kan mu yi tari inji ya tashi kaga wannan duk kuɗi ne suka yi wannan to duk wanda Allah ya bashi damar yayi wannan ka taya shi murna kuma ka roƙa masa Allah ya karɓa masa waɗanda suke da wadatar ba su yi wannan ba ka tausaya musu ka tausaya musu na tabbatar wanda ya gina wannan masallacin ƙarya kake ka ce baya son kuɗi ƙarya kake ka ce bai san kuɗi ba ko ba haka ba wannan shine asalin son kuɗi kuma shine asalin sanin kuɗi duk kuɗin da kake da su ba za ka gina wa kanka lahira ba baka san kuɗi ba kuma baka san daɗin kuɗi ba domin ba ka cika sha ka sa tufa shine sanin kuɗi ba bal wannan rashin sanin kuɗi ne sanin kuɗi na haƙiƙa shine ka gina wa kanka gidan da za ka je ka zauna a lahira wanda kuma ba wanda zai gina maka sai kai yadda ka san a duniya kai kake sai wa kanka fili ka gina to a lahira ka fi buƙatar wannan a duniya ko baka gina wa kanka gida ba akwai gidan haya akwai gidan aro amma a lahira ba ba gidan haya ba gidan aro dole gidanka za ka gina da kanka shi yasa mai hikima ya ce la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin daba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabi dahri nabniha dan adam bai da wani gida da zai kwanta a cikinsa bayan ya mutu sai wanda ya gina wa kansa shi yasa da an saka mutum a kabari zai ce masa zai kabari zai ce maka to yadda ka ganna haka nake duk abin da ka zo da shi kai ka zo ka tarar kai ka kawo wa kanka idan ka je ka tarar da sanyi a kabarinka ka tarar da ni'ima a kabarinka kai ka zo da kayanka fa amma in kana min al-muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im idan mutum mutumin kirki ne Allah ya ba shi dama a duniya ya yi aikin alkhairi to kabarinsa zai zamo masa waje mai sanyi mai iska mai ni'ima shine manzo Allah ya ce alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nira kabari ɗayan biyu ne ba na uku ko ya zama dausayin aljanna ko ya zama ramin wuta kuma duk yadda ka ganshi kai kai kai wa kanka da ka sau da dama mutane musamman mawadata abin ka tausaya wa wasu daga cikinsu ko ina yana da gida amma bai taɓa yin masallaci ko ɗan ƙarami ba ko ina ya je ya dasa wani abu amma bai assasa masallaci ba wannan ba ƙaramin asara ba ce me yasa muke jan hankalin mawadata akan yawaita ginin masallaci don tarbiyyar al'umma don a samu damammakin karantar da al'umma yaɗa tauhidi musamman masallacin an danka shi a hannun ahlus sunna wal jama'a domin su ne kadai suka san darajar masallaci su ne kadai suke abin da ya kamata a yi a cikin masallaci amma idan yan dariƙa kadiriya ka ba masallacin ka bambancin sa da kulab kaɗan ne kiɗa kawai suke da rawa a cikin masallaci Najeriya ka ba masallaci ba muna faɗar haka don goranta musu ko wani abu ba muna faɗar reality ne abin da yake shine zahiri shi ake gani kiɗa suke da rawa da cashewa shi kuma Allah ya ce da kafirai wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya fazuqul azaba bima kuntum takfurun kafirai a masallacinsu ba abin da suke sai tafi da rawa da tsalle wannan ana magana fa akan kafirai to kai ma musulmi kuma ka zo kana rawa da tafi da tsalle a cikin masallaci kaga bai dace ba idan yan tijjaniya ka bawa masallaci zaka ga shirka karara domin za a ce maka ana yin wazifa kuma wannan kyallon wazifa wai an ce Allah da annabi da shehu tijjani duk suna zuwa su zauna a kai kuma dole in kana yi sai kana hararo shehunka da ya baka ɗariƙar gashi haka shirka kenan bayan Allah ya ce fala ta da umma Allahi ahada in yan shi'a ne ko su daman ba a yi sallar bata dame su ba an ce sai mahadi ya bayyana duk da wani lokaci sai su wata ƙarya sai su ce ai su sun ɗauki kowane musulmi duk ɗaya ne da haka ko ina ma ta faɗi sha'a yi sallah wanda kuma wannan ƙarya ne duk wanda ya damu da addini za ka ga yana ne yana hidimar masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidimar farko da ya a Madina masallaci da sauran abubuwan da suka gabata to da haka lallai malaman da za su jagoranci masallatai to su yi kokari tsakani da Allah su sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora musu na karantar da tauhidi da yin dukkanin abubuwan da suka dace wanda dukkanin musulunci ya tanadi yadda za a yi abu na biyu shine sauran yan uwa mahalarta wato shi Allah subhanahu wata'ala ya raba dama kowa da irin wacce ya bashi wani an bashi kuɗin da zai iya gina masallatai da yawa wani an bashi wanda zai iya gina masallaci daya wani kuma bai da kuɗin da zai iya gina masallaci amma zai iya kawo bulo lokacin da ake gini wani bai da kuɗin da zai kawo bulo amma zai iya zuwa da ƙarfinsa ya taimaka a yi ginin wani duk an yi wannan an wuce shi bai samu damar yi ba to amma duk da haka ba a bakka a baya ba akwai abubuwan da zaka iya yi sai mu koma mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka yi wajen mu'amala da masallaci hadisai ne suka koyar da mu wajen mu'amala da masallaci kada mu yarda mu shigarwa da masallaci datti ko dauda in muka ga datti ko dauda a masallaci mu dauke mu fita annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ya ce an nuna min ladan al'umma ta har ke haka da zaka gani a masallaci ka dauke akwai lada kuma duk abin da aka ce na Allah ne ai ya kamata ka mutunta ka girmama وأن المساجد لله نانا عائشة أحاديث مسلم تتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف النبي يا أمرني أرنك جنا مسلاتي أتكين أنقواني كما أرنك أبتشي سأنا فيسا مستراري akwai matar da take zuwa tana share masallacin annabi kullum wata rana annabi ya gabe ganta bai ce ina take aka ce ai ba ta da lafiya yace ku kai ni in duba ta aka je annabi ya duba ta bayan ya fito yace in ta rasu ku gaya min ni zan mata sallah manzo Allah yana so ya nuna maka muhimmancin hidimar masallaci cikin sahabbai akwai wanda ake kira da mujmir min tajmir tajmir shine kunna wa masallaci turaren wuta wanda almajirin Abu Huraira Nu'aymul Mujmir ya gaji irin wannan ne daga kakanninsa akwai mutumin da kullum zai zo masallaci zai taho da dan turare ya zo ya kunna dan masallata su ji kanshi ai sallah shi ma ya samu wannan ladan to da haka ya ɗan uwa kowa da irin abin da zai iya yi wajen gudanar masallaci amma za mu ga da yawa daga cikin mu mu ba mu gina masallaci ba mu ba mu kula da tarbiyya ta fuskar tattalin kayan cikin masallaci ba amma a wani lokaci sai ka samu wani ma ba abin da yake sai barna a masallaci saboda kimar masallaci da darajar safa aka ce karka zo kana wari ko tafannuwa ka ci ko wani wani abu annabi yake ka zauna a gida karka zo masallaci saboda me saboda karka zo ka cutar da wani ba mutum kaɗai da kake gani kake cutarwa ba in kai abin da bai dace ba a masallaci har mala'iku kana cutarwa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azzu minhu banu adam amma akwai mutanen da za a samar da makewayi a masallaci amma za su shiga da ruwa da komai amma ba za su gyara ba yanzu ka ɓata masallaci wani idan ya zo wajen zuciyarsa ta tashi yana son ya kama ruwa ya sallah ba zai yi ba sai ka kore shi daga wajen wani zai shigo masallaci yana wari bai yi wanka ba wani zai shigo masallaci takalminsa da datti zai shigo da shi haka a madadin ya haɗa takalmin ya zo ya aje da kyau kai abin da ya fi komai lalacewa fa a cikinmu ha akwai barayin masallaci ba inda yake fata shi sai a masallaci ana karatu ya kwace takalman mutane ana karatu ya ɗauke mashin ɗin mutane ana sallah ya sace wayan mutane to wannan shine ƙarshen asara da taɓewa kai baka gina masallaci ba kai baka zo kayi sallah a cikin masallacin ba kai baka zo kayi sharan masallaci ba a'a kai so kake yi a masallaci wani ya shagalta da ibada kai masa barna to in kana neman asararren da ya fi kowa asara da taɓewa ka samu irin wannan in an samu ka gama hidimar masallaci hidima ce mai kima mai daraja amma a wajen waɗanda imani yakan kama a zuciyarsu kamar yadda aya ta nuna inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi har zuwa ƙarshe a da a ƙasashen mu ana ɗaukar duk mutumin da yake hidiman masallaci ba shi da abin yi koma baya ne to amma ilimi yau ya nuna ba haka bane ba za ku ga da bahaushe ko a cikin karin magana in zai faɗi abu na gaza da kasa sai jingina masallaci ce ai talaka ne kamar tseren masallaci to a ce kamar tseren kango mana na me na kawo maganar masallaci suka ce ga masallaci a takaice to amma yau da muke zuwa Saudi Arabia mu je harami muka ga yadda limamai suke da daraja da martaba da kima ladanai suke da daraja da martaba da kima to irin waɗannan abubuwan sun fara fita daga zukatanmu kuma da da'awar sunna ta zo ƙasashenmu da za ka ga masallaci sai a zo a sa makara ƙatuwa da ba a zuwa masallatai da fararen kaya saboda da ka zo za ka ɗebi yana ka ɗebi ƙura duk masallatai kafin zuwa da'awar sunna a ƙasashenmu haka suke suna cikin mawuyacin hali to amma yau duk da'awar sunna ta zo an yi juyin juya hali an gane masallaci waje ne mai kyau waje ne na ibada waje ne da ake samun natsuwa waje ne inda ake samun kusanci da ganawa da Allah mai girma da ɗaukaka. Daka ya ‘yan uwa masu albarka musamman mawadata lalle ku yawaita gina masallatai domin ku samu lada. Ku sani cikin abin da ya fi komai daɗewa a duniya shine masallaci ba ma abin da ya kai masallaci daɗewa a duniya. Duk gidan attajiri duk kuɗin attajirin duk sarautar mai sarauta duk fadar mai sarauta a yau zai wahala ka samu fadar da ta kai shekara dubu a duniya yana da wahala a ce yau gashi gidan wani sarki ne yau a tarihi shekararsa dubu ba su da yawa amma za ka samu masallatai suna haka kuma duk gidan mai kuɗi wani da ya mutu 'ya'yansa ba sa iya riƙe gidan gado ma ya fatattaka su ya sa sun raba gidan amma idan ka gina wa kanka masallaci to sai masallaci ya shekara dubu ana ibada a cikinsa kuma duk wanda ya shigo wannan masallacin ya yi ibada ko ya yi wa'azi ko ya yi itikafi ko ya karatun ƙur'ani to duk ko ka sani ko baka sani ba ko ya san wanda ya gina masallacin ko bai sani ba sai Allah ya kai maka ladanka ashe kenan ka shagaltu da gina gidaje wanda za su ƙare ɗan ƙanƙanin lokaci da ka mutu sun ƙare in ya in so kake ka dawwamar wa da kanka alkhairi to wabtaji fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ana bikin duniya ake na kiyama in an gina gidan kwana to kuma a gina gidan ibada sannan da yawa daga cikin mawadata sukan gina masallatai sai su tafi su bar masallatan tun da ya gama gina masallaci ya ɗauka ya ba kwamitin masallaci ko ya ba liman shi kenan to alhaji dan ka gina masallaci aikin masallaci bai kare ba yana da kyau a samar wa masallaci waƙafi wasu rumfuna ne na kasuwa ka ware ka ce waɗannan dan hidimar masallacin nan in ƙwallon tarki ya mutu daga nan za a kawo asa ladan da yake zuwa ya kira sallah yana da bukatar a rinka ɗan bashi abin sa mai a mashin ɗinsa ko waɗansu abubuwa makamantan haka ta masallaci ya kamata a rinka samun kafila da awiya waɗanda za su rinka shiga ƙauyuka suna karantar da mutane to kaga duk waɗannan hidindimun suna buƙatar kuɗi daka yana daga cikin abin da yake sa masallaci ya ɗore ya dogon zango shine samar da waƙafin da zai tallafi masallacin shi yasa za mu ga tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi waƙafi wanda waɗannan waƙafuffukan su suka ci gaba da tallafar ayyuka na da'awa musamman ga manyan masallatan nan namu guda biyu masallacin makka da masallacin madina duk wanda ya je makka ko ya je madina zai ga akwai manyan hotel da suke kewaye da waɗannan masallatan wanda waɗannan hotel ɗin manyan attajirai daga duniya in sun je aikin hajji ko umara sukan sauka kuɗaɗen da su ake ci gaba da wanke masallacin makka madina ake musu hidima shi yasa zaka je ka tarar da mutane sun je aikin haji a shekara mutum miliyan kaza amma ba za ka taɓa zuwa ka ga ban ɗakin makka ka'aba a lalace ba bal masu wankewa jira suke yi ma ka fito kuna rigirge kana fitowa suna shiga suna wankewa to ka ɗauka kyauta suke yi da kuɗi ake yi za ka je kullum ka tarar da masallatan nan cikin ƙanshi to wannan turaren da ake samarwa a masallatan nan kuɗi ke ba da su da haka ga manya-manyan hotel irin zamzam irin su hilton irin su darut tauhid manyan hotel da suke kewaye da waɗannan wajaje za ka samu duk manya-manyan sarakunan saudi arabia da manyan attajirai su suka kai kuɗi aka yi waɗannan sadaka don a ci gaba da kula da masallacin ka'aba to da haka a kowane waje masallaci suna buƙatar tallafi ana buƙatar a ɗauki mai gadi don ya kula da masallaci ana buƙatar a ɗauki mai shara don ya rinka share masallaci ana buƙatar kwan masallaci in ya mutu a mayar esin masallaci in ya lalace a gyara to da ka attajirai da suke yin irin wannan su rinka haɗawa da wancan in attajiri wane ya yi masallaci a unguwa yanzu ba a buƙatar masallaci to kai kuma attajiri wane kai ma yanzu da hankalinka ya dawo jikinka to kai kuma sai ka zo ka tambayi me masallaci yake buƙata in makaranta ake buƙata kai kuma sai ka gina makaranta in rijiya ake buƙata ta ruwa tunda ibada ba ta yiwa sai da ruwa kai kuma sai ka yi in kafet ɗin masallaci ne ya tsufa kai kuma zo ka sa kowa da abin da zai iya wa Allah kuma kowa Allah yana da ladan da zai bashi babban abin da za mu lura da shi dai shine mu rike ikhlasi ni dan Allah duk wanda ya abu dan Allah to Allah zai karba masa shi Allah ba girman aikin ne yake cika masa ido ba idan kai babban aiki kuma kai ikhlasi sai Allah ya ƙara girmama maka shi kuma ko ɗan ƙaramin kai gwargwadon iko in kai ikhlasi Allah zai rainan maka shi ya girmama maka shi ka je ka tarar da shi ya zama babba Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin waɗannan attajirai a cikinmu waɗanda suke hidimar addini da dukiyoyinsu kuma Allah maɗaukakin sarki ya nufe su da yin ikhlasi ya sa su ci gajiyar waɗannan ayyuka da suke na alkhairi cikin dukiyoyinsu da su da zuri'a su baki ɗaya wannan bawan Allah da ya gina wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ka sa ya zame masa sadaka jariya da shi da iyayensa da ƴaƴansa da dukkanin zuri'arsa baki ɗaya sauran mawadata da suke irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka ƙara albarka cikin dukiyarsu ka tsare su daga dukkanin wata fitina da sharri na dukiya Allah ka sanya dukiyar ta zamo sanadiyar tsira a gobe kiyama mu waɗanda Allah bai ba mu wadatar da zamu gina masallatai ba to Allah madaukakin sarki mu ma ka ba mu hanyoyin da zamu yi namu hidimar Allah madaukakin sarki kuma ka karba mana Allah ka sa gabaki ɗayan mu yi tarayya cikin alkhairi wannan gari na maradi Allah ya ƙara masa albarka wannan ƙasa ta Nijar Allah ka ƙara mata zaman lafiya Allah ka ƙara mata albarka jagororin wannan ƙasa Allah ka daɗe musu jan gora Allah ka tsare su daga dukkan sharri Allah ka iya musu abin da ba za su iya ba abubuwa da suke na hidima musamman game da addini na tabbatar da wannan ƙasa ta tafi akan tarbiyya ta koyarwar addinin musulunci Allah maɗaukacin sarki kada ka gajiyar da su tabbas masharranta da makirai ba za su so haka ba amma kuma ba su isa su yi abin da Allah bai yi ba Allah madaukakin sarki ka tsare dukkanin wani mai hidimar addini Allah kada ka ba wa makiya da masharranta da kafuran duniya dama akan mutanen ƙwarai aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah